بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da haduwa a wannan yammaci ranar alhamis mun shiga daren juma'a daren 25 ga watan juma'a al-akhira shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya dace da lissafin 26 ga watan Disamba 2024 wannan shine darasi na 60 insha Allah cikin jirgin darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiyya wanda Sheikh Salih ibn Ahmad Ashami ya tattara khulasar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin kutubus sunna al-usul wajen guda 14 Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi wannan karatu muna mai take da taqribus sunna baina yadayil umma wato kusanto da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsakankanin al'ummarsa idan ana biye muna tattaunawa a cikin kitabul ilm za mu tashi a babi mai lamba ta talatin da biyar inda mala yake cewa babu takrimil ilmi wa bazlil mashaqqati fihi babin da ke bayani akan darajta ilimi da kuma wato shan wahala a yi ƙwazo a sha wahala don samun ilimi malam ya ce an anasi an ibn abbasin kala wujida aksaru hadithi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama عند هذا الحي من الأنصار والله إن كنت لآتي الرجل منهم فيقال هو نائم فلو شئت أن يوقظ لي فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك حديثه malam yace an ibn abbas daga sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa qala yace wujida aktharu hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda hadha al-hayy min al-ansar yace daukacin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ruwaito su ne daga waɗannan kabilu al-hayy daga mutanen cikin ansar wato ausu da khazraj saboda zama da suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a garin su sun zauna tare da shi sun ainihin wato zauna a majalisinsa sai ya zama suna da tarin hadisai sannan kuma ko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu su ba su bar garin batun da garin su ne amma sauran mutane kuma wasu sun sun yi kaura wasu sun koma Syria Sham kenan wasu Iraki Kufa da Basra da sauransu amma su al-Ansar suna nan tun da garin su ne sai zama akwai hadisai da yawa a tare da su Ibn Abbasin da ya ga yana da tsananin bukatar zuwa ga wannan hadisan sai ya ta bin waɗannan malamai cikin ansar su zaidu dan thabit su jabiru dan abdullah da makamantansu sai da tana aisha da ire-irenta allah ya ƙara musu yadda ga baki ɗaya yana koyan hadisan nan a wajensu to shine yake cewa an samu hadisai da yawa a gurin ansarawa ya ce na rantse da allah in kuntu la'atin rajula minhum na kasance nakan tafi gidan ɗaya daga cikinsu fa yuqalu huwa na'im sai a ce ai bacci yake yi ma'ana da safe ne ko lokacin yin bacci na na kailula ko makamancin haka yace falau shi'tu an yuqadhali da na so a ce aje a tasan mini shi daga bacci aje a farkar da shi ina jiran sa ran iya yin haka alfarmata da daraja ta ta kai in ce a tashe shi ya ce amma ba na yin haka sai in samu in zauna fa'ada'uhu hatta ya kurja sai in kyale shi har sai ya tashi baccin shi don raɗin kansa ya fito ni kuma in samu in zauna wani lokaci har rana ta riski inda yake wani lokaci ƙura ta shiga mishi kunne da hanci da ido ya butu-butu yana nan wani lokaci har ya bacci ya ce ina nan ina jiransa har sai ya tashi li astatiba bidhalika hadithahu ina yin haka dan in ji dadin iliminsa wato saboda ya farka cikin nishadi ya karanta cikin nishadi idan ko tashin shi aka lokacin tashin shi bai yi ba tayu zai tashi da kuncin zuciya da damuwa ba za a ji daɗin karatun ba tayu an takura masa tayu ba a yi masa irin yadda ya kamata a mutunta shi ba to wannan ya daga cikin abin da ya kamata mu kula darajar ilimi ta kai a sha duk wata wala a kansa sannan kuma darajar ilimi ta hukunta a mutunta ma'abotansa a nuna musu karamci da girmamawa kuma a ba su uzuri na damuwarsu a kintaci lokacin nishaɗinsu don a samu ilimi mai albarka wannan hadisi yana cikin wancan littafin da malai yake ta cirewa daga cikinsa wato sunanin darimi da isnadi kyakkyawa an zuhuri kala kuntu ati baba urwata al-imam muhammad ibn shahabin zuhuri shi ma yace na kasance nakan je kofar gidan urwatu dan zubair fa ajlisu bil babi sai in samu wuri in zauna walau shitu an adkhula da dakhaltu ina da dama in shiga an sanna a gidan in nayi sallama za a ce shigo amma ba zan shiga ba walakin ijlalan lahu saboda girmama malamin ba zan shiga ba sai jira a kofar gida har sai sanda ya gama uzurorinsa ya fito wannan ana koya mana tarbiyya ne a matsayinmu na ɗalibai da kuma sanin ya kamata da kuma baiwa malamai dama kar mu dinga uzurta musu kamar ajali wannan ma yana cikin wannan mukaddima ta sunanin darimi da isnadi sahihi malam yace wa ibn abbasin qala sayyidina abdullahi da abbas yace lamma tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu qultu da rajulin min al-ansari sai na ce wani mutum cikin mutanen Madina ya fulan kaiwa ne halumma tashi mu je falnas'al ashaban nabi sallallahu alaihi wasallama mu je mu koyi ilimi a wurin sahabbai fa innahumul yawma kathirun kaga yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rike da rasuwa ba sabai suna nan da yawa ga sunan jingin a madina idan muka yi wasa za a wayi gari wasu sun ƙaura sun bar garin wasu sun ƙaura sun bar duniya wasu tsufa ya kama su wasu wani uzurin rayuwa shugabanci ko kasuwanci ko mukami zai cinye lokacinsu ba su iya karantar da mu ba sau da ka tashi mu je yanzu mu koyi karatun nan faƙala shi wancan sai ya ce wa ajaban laka ya bina abbasin ka ibn abbasin kana da matsala wallahi ka bani mamaki a taran nasa ya juna ilaika kai kana ganin wata za a buƙaci ilimin ka ne wa fin nasi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam man tara bayan diga sabai nan kana gani a yace a cikon riwaya yace fataraktu zaka ibn abbas yace da naji irin maganar shi sai na gane babukin tafiya bane kawai na fita sha'aninsa wa aqbaltu atlubu na fara neman hadisi atlubu in kana alhadithu liyablugani an ar-rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama wa qad sami'ahu min rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa atihi fa ajlisu bi babihi fatas a a fatas fatasqirihu wajhi yace har na wayi gari wato ina ta neman hadisi na zama dan ina da hadisi har in naji labarin cewa wani na da hadisin da ya ji agun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gari na wayewa zan tafi kofar gidansa sai ka hada da wancan in naje bazan shiga ba bazan kwankwasa masa ba bazan ce aje a taso shi ba sai in samu wuri in zauna yace har sai iska ta cika mini fuska sannan ya fito ya gani wani ya ce haba dan gidan bafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa baka sa yi sallama da ni sai ce a alga ta malam na jira haka gama uzurinka sai ilimin shi ya albarka wannan fa dama yana da addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi akan ilimi amma sai da ya bi wato biyayya ga malamai ya musu hidima ya mutunta su sannan ya samu ilimi to mu kalla kun ga farko zaka ga zurfin tunanin Ibnu Abbas sanda Annabi ya rasu shekarar sa 14 ko 15 amma ya iya wannan tunanin cewa yanzu ga malamai nan mu je mu koya wata rana a neme sa rasa shi kuma wancan sa'an shi ne ko kuma hala ya girme shi amma bai kai shi basira ba kaga shi damuwarsa ba zai ilimi ba sai in za a bukata wata rana a wurinsa tun daga malamai da yawa ba ran da za a bukata to ba sai yayi ba shi bai bura ba su wannan ba shi damuwar shi ba a kar a ce ba malaman da su koya masa bai tunanin ya zama malami shi kuma ɗayan tunanin shi zama malami amma tun daga malamai da yawa ko ya zama malami ba wanda ya saurare shi da haka ba sai ya koya ba ko kun gane zama kuskuren da mutane suke in kai tunanin ilimi dan malanta to ba za ka yi mai albarka ba za ka yi samun zato a tunda ma da yanzu malaman duk gasu nan sun yawa ni ma ba ma sai na yi ba a'a ka yi ilimi dan shi ilimin kamar da ibnu abbasin ya buƙaci ya yi din kuma idan kana tare da abokinka in kana da tunani mai kyau ka gaya masa ku yi tarayya akan tunanin idan ya ƙi ji ka rabu da shi kaka je kai karka ce to tunda wani bai amince ba bari ma a haƙura kar kuma kai masa rowar tunanin ya ga cewa baka so shi da alkhairi ba wani eh ina ganin ya kamata mu shiga makaranta mu koyi karatu kaza ina ganin ya kamata mu nemi sana'a ina ganin ya kamata mu yi kaza in ya ga abokin yi ne shi to ku je ku yi Allah ya sa muku albarka idan ya ki kai ya karya maka gwiwa ibnu abbas ya je koyi karatunsa jibi matsayin da Allah ya bashi Allah ya gafarta musu ya kara musu yadda ga baki daya sai ya ce al hadith wa fihi fa baqiya ar rajulu hatta ra'ani wa qad istama'a an-nasu alayya sai Allah kuma ya raya wancan mutumin har ya ganna Allah ni kuma ya ɗaukaka na han mutane suna taruwa su kai karatun a wajena faƙala sai ce kana hadal fata a aƙalamin shi da kan shi ce wallahi wannan yara ya fi na hankali shi kaga tare muka taso to Allah ya raba ka da irin wannan rana za ka ga sawo'inka sun zama mutane kai kuma ka zama wani bugi bagiro ka zama ɗan baya a cikin mutane ka zo kana labarin cewa wani fa tare muka yi firamare da shi wani fa nan muka fara hadda da shi ni na gudu a dinga cewa ƙarya kake wannan sai ce ƙari makareci yanzu shi zaka ce wani ne sa'anka ko mun gane kuma daga sa'anka ne abokinka amma in ka faɗa ma a cikin mutane dala jibe shi makareci to kar ka sake ka zama irin wannan lalataccen tunanin shi a ƙwaƙwalwarka da zaran ka ga ana abin alkhairi wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu limithli hadha falyamal al'amilu yi kokari kai ma ka riski alkhairin nan ko ba don wannan ranar da za ka yi nadama ba zai maka amfani a lahira mutane da yawa suna samun kasa cikin wannan nadamar su ga 'yan uwansu da abokansu da sa'anninsu da ejimate ɗinsu sun zama mutane sun zama 'yan kasuwa sun zama attajirai sun zama sojoji sun zama alarammomi sun zama malamai ko likitoci ko duk wani abu su kuma suna nan suna zaune kawai suna suna ɗumama benci ko dakali me yasa so lokacin da ya kamata su gina rayuwarsu a shekarun ƙuruciya teenage shekarun sha kaza zuwa ashirin da kaza ko talatin sanda ake yin makaranta sanda ake koyan ilimi sanda ake koyan sana'a sun kisi ko sun kama wani shiririta wasan ƙwallo ko sun kama waƙe-waƙe ko waninsu ma ya tafi ya je shiga fim bai samu ba ko ya kama yawo ba shi wannan garin ba shi wancan garin ko yana neman wasu kuɗi da bai samu ba ya ƙi tsayawa ya mori asalin productive age ɗinsa shekarun da in dai ba ka yi amfani da su abin da ya kamata ba zai wuya kuma bayan su ka iya karayinsu kamar yadda rabawa suke yin wani karin magana suna cewa duk baƙin gashin da bai yi zufa ba sanda yake baƙi to ba zai shiga inuwa ban ya zama fari na manta asalin karin maganar da yarbancin tunda ba iyawa ne ba amma na san dima na shi kenan mun karanta shi a comparative literature ko wato duk wanda san da yake matashi bai tsaya yayi abin da ya kamata ba to ba bai da dace kuma ya zama tsoho ya huta in ya tsufa zai tsufa cikin damuwa da wahala in ba Allah ne ya cice shi so da ka yan uwana matasa mu kula Allah ya sa mu dace malam ya sake cewa babu ma ja'a fi sifatil ulama'i babin abin da ya zo game da bayani akan siffofin malamai an abi darda kala la takunu aliman hatta takunu muta'alliman hatta takuna muta'alliman wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan wa kafa bika ithman alla tazala mukhasiman wa kafa bika ithman alla tazala mumariyan wa kafa bika kadiban Allah ta zala muhadditan fi ghairi zatillah Abu Darda sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Uwaymir ibn Malik ibn Qais al-Khazraj ɗaya daga cikin ansarawa ne Allah ya ƙara masa yadda a cikin hukama us-sahaba hakimi ne sosai ya rasu shekara ta 32 bayan hijira da dan kasuwa ne kafin musulunci babban attajiri da musulunci wasu watsa da kasuwanci kawai kama ya kama zuhud ya kama usadanci har ya zama cikin talakawan sahabbai bai da komai ya zauna kasar dimashku a can ya rayu kuma yana cikin sahabbai da suke alarammomi tun annabi yana rayu na taɓa tattara wata ƙaramar risala akan sirarsa ƙarama haka to abu darda'i shine yake faɗa a cikin irin hikimomin shi dinnan Allah abu malam baya yi ce ba shi kawai abu darda'i shine yake faɗa is irritating shi yake faɗa a cikin irin hikimominsa da aka ruwaito yake cewa la yaku la takunu aliman hatta takuna muta'alliman mutum bai taba zama malami har sai ya koyi karatu ilimi ba a masa haye ka zama malami amma kuma baka da tarihin koyon ilimi kana iya zama mai kuɗi ko baka da tarihin neman kuɗi ka ci gado ko kai tsuntuwa ma yana yiwuwa ko aljanu su dinga kawo maka baka da tarihin yaushe kai neman kuɗi ko kuma dole haka za a kura ka zama cikin masu kuɗi dole ka shiga cikin kulab ɗinsu amma shi ilimi mutum wani bai iya breaking wannan jinx ɗin ya zama malami alhalin bai koya ba in ma yi wannan gangancin sai ta nuna shi to da aka jama mu kiyaye wannan innamal ilmu bitta'allum sannan kuma wala takunu aliman hatta takuna wala takuna bil ilmi aliman baka zama ka cancanci a kira ka masanin ilimi hatta takuna bihi amilan sai ka yi aiki aiki da karatu shine ilimi a wasu mutane suna samun kansu a cikin haira wajen yin magana a wannan zamanin sai ka ji mutum ya ce ai yanzu ba a aiki da ilimi ai malamai ba sa aiki da iliminsu wannan magana kuskure ce lallai in dai malamai ne da gaske to ba sa cancantar a kira su malamai sai sun yi aiki da ilimi wanda bai aiki da ilimi ba ya cikin lissafin malamai don shi ilimi dama lazumin shi aiki ko ka zo ne ya ce ai ilimi ya yi yawa a bari haka ya aiki a'a ilimi bai yawa ba ilimi kaɗan ma yake ta ƙarai tsukewa yake ta ƙarai jahilci ne yake yawa shi sa ake tsammanin ilimi ne kamar yadda talauci ya yawa sai talaka ya tsammanci talaka ɗan uwansa ma mai kuɗi to shine da jahilci ya kai jahilci sai mu jahilai wanda muka ya ɗan gaza mu a jahilci sai mu ɗauka malami ne amma ilimi kaɗan yake ba yawa yake ba surutu shine yake yawa amma asalin ilimi kaɗan yake to kuma ɗan ilimin da kake da shi idan dai kana so ka bi tafarkin ilimi to shi ne aiki da shi shi yasa abinda sahabbai suke kallo a matsayin ilimi a zamanin su ba ilimi ne ba shine ilimi yanzu a wajen mu ba mu yanzu yawan surutu da karara da iya jayayya da tsaurin ido shi ake ganin ilimi yayin da su kuma a wurin sa aiki shine ilimi kisa kaga ake bada labarin yadda suke yin nasu cewa ba sa wuce aya goma gun koyon karatu har sai sun yi aiki da ayoyin nan da zaran an karanta musu aya Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun za su fara aiki za ka sun fara ciyarwa da zaran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya mu'asharan nisa'i tasaddaqna ya ku mata ku ta sadaka akwai ku da yawa a cikin wuta nan take suka fara sadaka sayyidina ibnu ibnu ibnu sayyidina abu huraira ya karanta hadisi ya ja musu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi ya ce duk wanda ya enta bawa ya ‘yanta kansa daga wuta, in ka ‘yanta hannu, ka ‘yanta hannunka, in ka ‘yanta ido, ka ‘yanta idanka, in ka ‘yanta annabi ya faɗi wannan. Akwai Aliyu Zainul Abidi ne yana zaune a wajen, sai ce ka Abu Huraira tsakaninka da Allah ka gaya mun gaskiya annabi ne faɗa wannan ya ce kwarai kuwa, ka taɓa shi gaba ce kwarai kuwa, sai ce wa ɗan shi, tashi ka kira mun wani. Wani bawan shi mai tsada ya ce kawai a je a kira shi, yana ba ya ce kawai je ka zama ɗa. Nan take aiki da hadisin. to su aiki shine ilimi a gunsu mu kuma yanzu musu da jayayya shi ake ɗauka ilimi saboda haka ilimi baya amsa sunan shi na ilimi sai an yi aiki wakafa bika ifman Allah tazala mukhasiman ya ishe ka zunubi a ce aikinka a cikin ilimi kullun shine jayayya da husuma kullun a kara a buga nan a yi muƙabala can a yi live mukabala nan aje wannan garin aje wancan a ce kai shine aikin ka ko to wannan kare shi ka zunubi a cikin harkar ilimi wala tazalu wa kafa bika isman Allah tazala mumariyan ba za ka gushe ba a cikin zunubi matukar a cikin harkar ka ta ilimi akwai almumara shine musu da jayayya da za a yi ta ya kwankwana magana a yi ta ci ta ki cinyewa irin wannan abin da mutanen yanzu suke yi wannan kar ya ishe shi zunubi ijabu dardai wa kafa bika kadhiban ya ishe ka ƙarya Allah ta zala muhaddithan kana ta karantar da hadisi fi gairi zatin lahi amma ba dan Allah kake ba wannan ya ishe ka ƙarya a ce gashi ka karantar da hadisi amma ba ka yi dan Allah riya kake ko sum'a kake yi ko kana yi ne dan ka more ka cutar da wasu ka zage su ka yi sauransu da makamantansu ya ce to wannan ya ishe ka an ta kuna wakafa bi kadiban Allah ta zala muhaddisan fi gari zatin lai wannan ma yana cikin musnadul yana cikin littafin can dina sunanin darim bala ya sake cewa an imrana alminkari daga imran ibn muslim al-qasir shine imranul minkari kenan wannan babban tabi'i ne ya ga Anas dan Malik yana dattijo ne da bai daga gare shi ba kuma yayi karatu a gun manyan tabi'ai da yawa su Hasan al-Basri yana da hadisi a cikin kutubus sita in banda Ibn Majah to shine yake cewa qultu lil Hasani yawman na tambayi al-Hasan al-Basri wata rana na ce mishi fi shay'in qalahu game da wata magana da Hasan al-Basri sai na nemi ƙarin bayani na ce mishi ya Aba Sa'idin Allah shi gafarta malam laisa haka za ya ƙulul fuƙaha'u wannan zancen da ka faɗa ya saba wa abin da malamai suka saba faɗi faƙala wai haka yace kai canka imranu wa ra'aita anta faqihan qattu kai kana tsammanin ka taba ganin malami ne ma ba za ka ce ga malamai suke yi innamal faqihu abinda ake nufi da malami az-zahidu fi dunya wanda ke gudun duniya sannan kuma arragibu fil akhira wanda ke da kwadayin lahira albasiru bi amri dini sannan masanin addinin sa almudawimu ala ibadati rabbi wanda kuma diman da'iman yana cikin bautar ubangiji wannan sufin guda hudu sai ya hada su az-zahidu anid dunya arragibu fil akhira albasiru bi amri dinihi almudawimatu ala ibadati rabbi mai kokarin neman lahira da gujewa duniya da ilimin da kuma aiki da shi wajen ibadar Allah. Ya ce wa an kabil ahbar kala, kabu ya ce, Inni la'ajidu na ata ƙaumin ya ta'allamu na lagairil abal. Ya ce, Na san siffofin da aka ambata a cikin littattafan mutanen da kenan, game da mutanen da suke koyon ilimi amma ba don aiki ba, wa ya tafaƙahuna lagairil ibadati, suna koyon fiƙihu ba don su yi ibada ba. sun koyi sallah sun koyi azumi sun koyi tilawa qur'ani sun koyi qiyamul layli amma duka ba sa yi wa yatlubuna dunya bi amalil akhirah masu neman duniya da aikin lahira karatun qur'ani sallah tafsiri tahajjudi wa'azi karantawa duk ayyukan da ake wanda a wurin Allah ake neman ladan su su kuma suna yi amma abin duniya suke nema wa yalbasuna juludad da'al suna sanya wato fatar damusa wato wannan ibara ne akan kaya na alfarma domin a lokacin riga ta fatar damusa riga ce cewa na da wani wato kamar yadda kace suna shigan gazinoni kenan suna sanya manyan suturu na alfarma wannan shine abin da suka damu da shi kawai wa qulubuhum amarru min as-sabr zuciyarsu ta fi haƙuri ɗaci ta san haƙuri abu ne mai wahala da ɗaci ko ma yulqaha illa as-sabiru haƙuri na da wahala to su ɗacin da ke cikin zuciyarsu ya fi ɗacin da ke cikin haƙuri fabi ya gutar runa au iya ya yi hadi'una yana mamakin sun ji ka'abul habar wai da ni suke ruɗuwa ko ko ni suke so su ruɗa fahalabtu bi la'uti hanna lahum fitnatan tatrukul halima fiha hairan yace na rantse sai na bar musu wata fitina inda su ce wani za su dauka su sa a gaba ko kuma za su dinga yaudara yace sai na ja musu jangwam din da wallahi ko mun hakurin mutum in ya ga jangwam din ja musu wallahi sai ya shiga cikin rubu ce ni za su yaudara suna man kamar su malamai ne bayan na ga cewa ba malamai ne da Allah ba ko kuma da ni za su yaudaru su dauka wai za su shiga cikin rigata kar a gane su ya ce to duk waɗannan na tashi kwafsa musu sai na musu abin da kowa sai ya ji takaicinsu. Kala sha'abi, an sha'abi kala, inna ma kana ya tulubu hada da ilma man ijtama'at fi khaslatan. Da dai masu koyon ilimi su ne wanda suka haɗa sufofi guda biyu al'aƙalu wannusuku hankali basira basirar riƙe karatun da hankalin iya wato reproducing ɗinsa ƙwaƙwalwa da zuciya lafiyayya wannusuku da kuma bautar ubangiji tsaye da sallah yin azumi shin shuru ƙiyamun laili yin nafilfili ambatan Allah karatun alƙur'ani biyayya iyaye kyakkyawan tunani ya zama kana da hankali kana da kyakkyawan tunani to irin mai wannan sufufin shaida ce shigar kan ilimi fa in kana nasikan in zan bai bauta Allah wala mai kun aqila amma bai da basira bai da hankali qala sai ka ji yana cewa hadha amrun la yanaluhu illa al-uqala wannan karatun sai masu hankali mu ba za mu iya ba falam yatlubu sai ga ya kasa neman karatun wa in kana aqilan in kuma mai hankalin ne walam yakun nasikan amma bai damu da bautar Allah ba kala suka jira cewa hadha amrun la yanaluhu illa nusaku ce wannan harkar harkar ustazai ne masu bautar Allah falam yatlubu shi ba zai nema ba saboda ya kamata ya zama wanda ya hada siffar nan guda biyu shi zai nemi ilimi siffar basira da siffar bautar Allah kala yace walaqad rahibtu an yakuna yatlubuhu al-yawma man laysat fihi wahidatu kaga da waɗancan idan mutum na da ɗaya sai ya haƙura ba zai nema ba kuma mun gane mutane sun saba cewa wanda bai da siffar guda biyu haƙura kawai yake cewa ba harkar mu bace yace to na abin yana bani mamaki na tsorata yanzu da nake magana an wayi gari wanda bai da duka biyun ma ya shiga la aqala wala nusuk babu basira babu bauta Allah kaman qadiyar da muke faɗa ne ranar. Ana zargin wasu da ta'alum, wato waɗanda karatunsu bai kai ba sun shiga harkar ilimi. Sai aka zo ma kuma wanda bai ma da karatu ga baki ɗaya ba yana shiga. Wanda ba ma zai iya jan baki daidai ba, ba zai iya karanta larabci ba, shi ma ya shiga tafsiri, ya shiga karantarwa, ya shiga wa'azi, ya shiga tattaunawa matsalolin addini akan Facebook. Bai taɓa yin makaranta addini ba, makarantar boko kawai. An yi mai magana ce, ai shi ma musulmi ne. amma kai ka shiga fannin shi na injiniya ko na lauya ko na likita sai ce dan me zaka sa baki ai kai ba harka ka bace kaga wannan shine adhawa amar kenan to haka nan ma wato in ana ganin bai dace mai basira mara kula da ibada ya shiga ilimi ba haka nan mai yawan ibada mara kaifin basira bai dace shiga ilimi kuma su ma da kansu ba sa shiga din to ina kuma ga wanda kwata-kwata bai da ko guda daya amma wai gari sun tsoma kansu a cikin harkar ilimi da haka za ga irin ta tabar ta yi yawa Allah ka tsare malami sake cewa wa anhu ha ila yau dai daga shi wannan malamin da aka dauko mana daga shi shine Amir ibn Shahid Ash-Sha'bi qala yace wadittu anni najawtu min ilmi kafafan lali wala alayya yace nayi burin a ce na tsira da ilimi na ni da dalibai na da waɗanda na karanta ni da su ba yabo ba fallasa ba bashi babu jingina ba sa bi na ba na bin su ranar alkiyama a cini da su ba wanda yake bin kowa bashin wani abu ya ce lali wala alayya ba a bi na ni ma ba na bi wa anil hasan kala adraktu nasa wan nasiku idza nasaka lam yu'raf min qibali mantiqi yace na rayu da wasu mutane duk wanda ya zama wato sufi a lokacin mai yawan ibada to ba a sanin yana yawan ibadar ta bakinsa yana sallar dare yana azumi yana tilawa yana tasbihi yana zikirori yana jihadi yana karantarwa amma ba wanda ya san labari daga bakinsa cewa ga ibada da nake walakin yu'rafu min qibali amali sai dai a gani a aikace sai dai Allah ya so ya bayyana shi fa sayarallahu amalahu wa rasuluhu wal mu'minun sai a gani amma shi dai ba zai posting ya ce alhamdulillah yau alhamis ga muna muna shan ruwa ya sa ya sa hoton ga muna muna shan ruwa alhamis ko ga muna mutu sallar dare yau za mu fara tahajjudi alhamdulillah tun asubahi muke ta tilawa muna musaffa yanzu ga yana mun yi izu a arba'in duk ba za a ji labarin wannan daga maganar shi ko hotunansa ba ga mana mun soke umara jama'a samu addu'a kai da kaje umara ya kake neman addu'a hannunka amma ka tana gidansa saka addu'a to duk irin wannan ba za a gani daga ai daga maganganunsa ba sai dai a ga a aikace aikinsa ya yi tsantseni zai fita ya je masallaci kasatul khuda ila masajid zai fito da wuri ya ibadarsa ba zai misan ɗin sallolinsa ba shuru yana azumi baya yi ba za a ji labari daga bakinsa ba amr ibn qais al-mula'i yayi shekara da shekaru yana azumin nafila din nan litinin alamis litinin alamis amma ta matan gidan shi ba sai yana azumi shekara 20 da wani abu sai da ya rasu ce aka zo ana labarin cewa ai mai azumi ne mata suka ce mu sai yana azumi ba saboda zai tashi ya sahur matar bata sani ba idan gari ya waye aka ce ga abin karyawarka sai ce a samu a kula zan tafi kasuwa da shi dama tele ne sai taho da abincin shi kasuwa kamar zai karya ya zo a hanya sai sadaka da shi ba zai koma gida ba sai an yi magariba an yi isha ya gama buɗe baki a cikin abokan shi usazai sai ya koma gida kuma ya sake cin abinci ba ko zai ce matar nan ka yau azumin nan an yi rana ce a dama kai azumi ce ke baki san azumi ba haka wani cikin magabata shi ma aka ba da labari wata sadakarsa bai ma da mata sai dai sadaka ta ce ta rasu yake ce take cewa shi bai san na san yana sallar daren nan ba sai ya zo ya kwanta ya yi shiru kamar ya yi bacci in ya ji kamar na yi bacci sai ya silale ya fita ya bar ɗakin ya je ta sallah akwai cikin magabata wanda idan yana cikin kata alƙur'ani idan aka shigo sai ya ɗaga da duma ya ɓoye bai so a ƙur'ani mu kuma yanzu wai tilawa ce mutum zai yi wasu ya sa mishi laif sai ka rasa wa yake nuna mawa me yake karantarwa ba karantar da ƙur'ani yake ba kawai tilawa ce yake ko musaffa ko tukuri ko menene amma dai yana so sai an gan shi yana yi wannan duka madaka ne na shaidan jama'a ba za ka nemi shaidan shaidan in in ka bari ya yaya ta aikin ka yaya ta aikin ka to da wuri ya taya ka nan da nan ka ji ka zame duk ibadar da ba wajibi ne sai an gankana ta a cikin mutane ba to ka buya kai mai wajibi an gankana a cikin mutane shine sallar farilla sallar juma'a sallar idi wannan wajibi ne zaka yi ka a cikin mutane to wannan sai kai a cikin mutane amma abin da ba sai an ga kana yi ba to ka buya sai dai idan kai kuduwa ne wanda ganin kana yi zai sa wasu su yi shi ne ma'ana cewa in tubdu sadaka tifa ne in mahi wa in tukhfuha to waye zai bude sadaka shine wanda in an ga yayi kyauta ko yayi sadaka wannan zai encouraging wasu su ma su yi shi ma yana yi yana neman Allah ya tsare shi daga sharrin riya amma kai zama cewa duk ibadan mu sai mun tallata ta a gari kamar ba Allah muke so ya ba mu lada ba shi sa zaka ga ai ta tuhuma mutane da cewa suna yin riya ko da baka shiga zuciyar mutum ka ga cewa riya yake ba amma alamu da yawa za su nuna cewa yana yin riya alamu da yawa suna iya nunawa magabata da dama fa kuka wannan mutum yana jin kuka ya zo mishi yana karatun alƙwari ko yana bin liman ba zai bari a kukan nan ba ba zai bari ba zai san yadda zai gintsa kukan nan saboda kar ya zama cewa yanda yana yi ne da mutane su gani to mu kuma yanzu neman shuhura ake kowa ka gani cikin wannan fitina yake sai da wanda Allah ya tsare Ubangiji Allah ka ƙara tsare mu. Saboda haka ya ce ba za a ga haka ba sai dai a aikace, falizalikal ilmun nafi'u. Wannan shi ne ilimi mai amfani, ilimi mai albarka, wanda aikin ilimin za a gani. Ba kuzuzuta wa cewa mun yi karatu ba, ba bayanin ilimin ba aikin ake so a gani. Babu al'amali bil ilmi wa husnin niyyati fihi. babin da ke bayani akan ƙara jaddada muhimmancin aiki da ilimi da kuma kyautata niyya a wajen neman ilimin. An Malik ibn Migwal, daga Malik ibn Migwal albajali al-Kufi kenan Abu Abdullah daga cikin rizal jama'a ne shi ma wannan cikin atba'u tabi'ina yake cewa qala rajulun lish-sha'bi wani mutum ya ce wa Amiru Sha'bi aftini ayyuhal alim Allah gafarta malam kai mini fatawa faƙala al'alimu man ya khafullah ya ce a'a kabar ce mini malami malami shine mai jin tsoron Allah kawai ka san malami shine mai jin tsoron Allah ba wai wato ko da an kira su da suna malamai ba sa amsawa kawai su ce a ce a karmakalla sai ka ce almajiri yadda mutanen da suke amma mu yanzu kowa shi zai rubuta kanshi wannan sunayen shek ko allama ko kaza kaza shi da kanshi yake raɗawa kansa kuma din da aka gayyace shi je gabatar da kansa ya faɗi wannan mukamin idan kuma wani ya faɗa bai faɗi mukamin ba sai ya ji a ranshi cewa an tauye shi ko ana masa hassada ko ba a san shi da alheri sai ya ji wannan a ranshi shi sai ya gaya masa wato mun ga wani zamani ne jama'a kamar yadda ya zo a cikin riwaya da ke cikin musar imam da ke cikin littafin hakim al-musadrak da kuma musnad ash-shamiyin na ibnu asakir asalin riwaya tana cikin bukhari da muslim amma ko ta riwaya wadda nake so na mana ishara da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce min iqtirabi sa'ati an turfa al-ashrar na da cikin alamar kusanto al-qiyama mutanen banza a dinga daukaka su al-ashrar waɗanda ba komai ba kaskantattu su zama daukaka su zo gari a tare ana kallon su kaga wani shashasha wanda bai kai zunubin ma jahilai ba amma kaga yana da followers a Facebook miliyan malami kuma na Allah ba wanda ya san da shi yanzu da za a ce wani shekani zo unguwar nan yau kowa sai ya fito cikin yan fim ko yan kwallo ko yan kaza ko yan kaza amma za a wani bakon malami wani ma bai san wani ma bai san ya zo turfa al ashraru wa tuda al akhyaru mutanen kirki a mai da su baya a mai da su ba komai ba masana ilimi masu mutunci dattawa kaga ba su faɗa a ji ba kaga anguwa ko a gari ko a ƙasa da mafiyan 'yan siyasa nan ba irin wannan a shararrun ba ne amma mutanen kirki suna nan ba za ma a basu ko takarar su yi ba annabi ya ce wa yufta halƙaulu za a buɗe wa mutane ƙofofin zance kaga masu magana da masu surutu suna wata tsiya shi kanshi zance ma ya zama commodity ya zama abin da ake siya ana sayarwa wanda ya iya surutu shine mutum shi za a gayyato shi ake gani shi ake saurare shi ne an saka shi a rediyo za a tsaya a ji shi ne man ganin shi suna yawo za su zama babu ba a taɓa zamanin da magana ta zama wani abin a zuwa gani irin yanzu nan ba su malaman da al'ummar da a samt shuru shine daraja shine mutunci shine alamun dattaku yanzu kun surutu shine alamar cewa mutum ya isa sai a ce mishi expert ko a ce mishi intellectual ko a ce mishi kaza shine mai wato masana al'amarin yau da kullum masu hasashe wasu waye ga sanan dai sunaye iri-iri kuma duk me suka iya kawai surutu in ana son mai surutu ma sai an biya kuɗi in aka ɗauko shi an so ya magana ma sai an biya kuɗi in rubuta zai ma haka sai an biya kuɗi surutu ya zama wani abin a zo a gani annabi ya ce wa yukhzana al-amal shi kuma aiki a ɗauke shi a saka shi a sto a ɓoye ba a aiki ai ta karanta katuwa ba aiki Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace ويقرأ بالقوم المثنى ليس فيهم أحد ينكرها ويقرأ بالقوم في القوم المثنى قرأ بك من شافا يتي أزوج كم متاني أنا كرنت وانا زنتي نشرمي المثنى شيني زنتي كنا دنگا ميمي تاشي با يدا وانا أمباني babu wanda zai yi inkari duwa ga yadda za a ce ana wani shiri na surutu na labari a rediyo labarin ma wani kirkirarre wani ma zance ne na ƙarya wani ma wata bazara ta rasa mijin aure ta rubuta shi amma tana ba da labarin yadda ake zamantakewa aure sai ga duk mata da ƴaƴanmu da matanmu duk sun taru sun yi kasake suna ji idan sun yi misin ɗin shi sai sun je sun nemo littafin shi ne irin wannan zancen zancen banza kuma a rasa wanda zai yi inkari kai ma za ka zo ka ji ana ji a gida ko ana kallon tashar banza kai ma ba za ka ce a daina ba a rasa wanda zai yi inkarin irin wannan munkarin sai suka tafi annabi suka ce ya manzo Allah mai kake nufi al-musanna yace ma kutiba siwa kitabillahi shi zancen za a rubuta wanda babu aya ba hadisi zancen banza ya samu daukaka a cikin mutane har kaga marubutan ana ganin sa matsayin wasu masu daraja har a dinga taro ana daukaka su ana ba su award ce wanda yafi rubuta yanda yafi rubuta hikaya ta rubutun kaza ba da kake bin jama ka ji irin jawabin da annabi yake na na mu'jizarsa gashi muna gani karara sai a tara mutane wanda suke shirita kawai suka iya a ba su kuɗaɗe a ba su cek na kuɗi a girmama su a ba su wasu mukamai saboda wai sun iya rubuta irin wannan zancen da babu aya babu hadisi to shine zamanin da muke ciki shi zaka ga ilimi yake cikin garari nagarta take cikin garari saboda surutu mutane suke so labaran da da na yanzu fira mara asali duk malamin da ya zauna yana karantarwa idan ba wannan yake yi ba to ba wanda ya damu da shi mun yi wa'azi ran a wani gari wani aiko da wani sako ta waya sai malamin zo mun ji wa'azin kama babu daɗi saboda kai baka yin irin nawa ne sai ne mushi nace to ai ka san sai ne sako nace to ai ka san mutane iri iri ne kowa da yanayin shi ni yanayi na kenan Allah ya samu gama lafiya to zan ce mishi wannan nan da ya ambata wani ne wanda in ya zauna babu abin da ya iya ambata labarai da kisoshi da tatsuniya an buga mai waya ko ya ji labari ko an ce ka ce daga baya ya zo ya yi ƙarya ma wata rana a zo a ƙude shi mun ko mun zauna fiye da awa ɗaya muna cewa Allah ya ce annabi ya ce malamai sun fasara sun ce ga mara ya ce babu daɗi kaga wannan abin tausayi ne jama'a an canza tunanin al'umma wallahi a nan makarantar mu ta darar hadis malam na taɓa ku labari ina jin karatu da ake wa mata da safe su malam shaibu suke musu su malam mansur namu a yi musu ƙur'ani a yi musu hadisi a yi musu fiƙihu wata mata ta shiga makarantar kwana biyu sai da zuwa sai ta gama da wata ƴan uwata sai take gaya mata ya baki ba ta ce a wallahi ni ba na son irin katan nan su sun cika jan ayoyi wallahi komai karatu babu wani dan labari sai dai kawai kun zauna a ta cewa Allah ya ce annabi ya ce ta ba ta gane wannan karatun ta saba da jin wani karatu irin wannan da ake yayi na trending din nan zaka ga malami ya zauna ya karanta da tauhidi ko fiqh ko hadisi ko tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zuba ilimi ba wanda ya damu da wannan amma idan wani mashiririci a cikin rigar malamai ya wani surutu ya wata shirme wata kwaba sai ka ga ya yaɗu duk duniya an gani ana ta sharing ana ta posting ana ta status wannan jama'a wani irin tashin hankali ne muke ciki sannan kuma a biyo mu usadai a matsa mana malam mun ga wani ya ce kaza gaskiya ne kuma gaskiya ba kar sai da zakai malam wani ma ya turo maka da Allah malam a duba mana wannan maganar ko gaskiya ce ko ba gaskiya ba ka dinga asarar da ta kake na a banzaren kai na ɓaci wani ka yi masifa wani ka ce ban sani ba wani ka amsa to wannan ƙarshen zamani ne ake zama sadaka kowa ya zama cikin taitayinsa ka gane menene addini me kuma ilimi kuma duk malamin da zaka zauna ka saurare shi live ne ko kuwa ta hanyar sadarwa ne ka ji ba abin da yake karantarwa kenan ba wato ba ayoyin alkur'ani yake kawowa da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi ingantattu da fassarar malaman farko ba to ka bar mishi kayan shi kawai sai dai in kai ma mashirici ne irinsa kana son a yi taɓara to kana iya saurara ma ba da sunan ilimi ba kuma wannan za ka shekara hamsin a gaban shi wala ba za ka ilimi ba zai gama ɓata ma lokaci ne tun ya ƙurce ka kawai sai daga baya kawai ka ga ashe ya cutar da rayuwarka ne duk malamin zana kawai ta maka labarin kanshi ai ni kaza ne ai mu mukai kaza ai lokaci kaza kaza kaza kaza ko kuma ya dinga baka labarin abin da ya ji ko ya gani kawai ko kuma ya zauna aikinsa kawai cin mutuncin wasu malamai wannan kawai ka nemo takalmin ka ƙara gaba ya fiye maka wannan abin da ake ji babu daɗi ɗin a harshen nasu to shine da ilimin Allah ya ce kaza manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kaza malamai sun fasara a wuri kaza karantarwa ne wa'azi ne daura ce huduba juma'a ce wannan shine kul inna ma unzirukum bil wahyi ina muku wa'azi ne da abin da Allah ya aiko Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa wa anil hasani qala hasan al-basri yake cewa al-ilmu ilmani fa ilmun fil qalbi fa dhalika al-ilmu an-nafi'u yace ilimi iri biyu ne akwai ilimin da ya zauna a cikin zuciyarka to wannan shine ilimi mai amfani wanda zai dinga kayyafa zuciyarka shi yake baka dama kai tunani da shi kake hukunta abubuwa da shi kake yi da shi kake bari shi ke saka shi ke saka bari wa ilmun alal lisani da kuma karatu na baka surutu irin na akukuturu fadhalika hujjatullahi ala ibn adama wannan ilimi na surutu na yawan li'irabi da yawan jayayya to hujja ce da Allah ke kama bayi in baka aiki da shi ba yawan surutu da yawan karara to in baka aiki da shi bai shiga zuciyarka ba wannan shine abin da Allah zai kama bawa da shi ranar alkiyama a matsayin cewa ai kana sana abin da kai kana sani inna hadina husabila imma shakiran wa imma kafura wahadinahu najdain mun shiryatar da shi muna mishi hanyar gaskiya wadda ba ta gaskiya ba muna mishi hanyar gaskiya wadda ba ta gaskiya ba wa anhu an nabi sallallahu alaihi wasallama mislu mithla zalika amma dai da mursali ne kenan tunda shi Hassan al-Basri ba sahabi bane wa an Habib ibn Ubayd daga Habib ibn Ubayd ar-Rahabi ash-Shami babban tabi'i qala yace kana yuqalu an kasance ana cewa ta'allamul ilma wantafi'u bihi jama'a ku tashi ku koyi ilimi kuma ku amfana da shi ta wajen aiki kenan wala ta'allamuhu kar ku dinga koyan sa da ta tajammalu bihi dan ku dinga kafafa kuna kwalliya da shi shine ku samu titles ku samu matsayi a yi da ku a duniya a muku alfarma dan ilimin ku ya zama wannan ce manufar ku fa innahu domin ana nan ana nan yushiku za a kai wani zamani in talabikum umrun idan kuka dade a duniya an yata jammala zuwa ilmi bi ilmi kaga malami masani babu abin da dame shi illa kwalliya da iliminsa kama yata tajammalu zil bizzati bi bizzati kamar yadda ma'abocin bizza ita ce suit ma'itaf wanda ake sakawa a sama din da ake yin kwalliya da ita duk wanda yake da riga ta yan gayu mai manufashi da ita ya sa ta ya ji daɗi a jikinsa a gani ta burge mutane a ce kai masha Allah ai kayi kyau za a waye gari mutane zama iliminsu manufarsu kawai kenan a ji magana ilimi a bakinsu ko a gansu a harkar ilimi mutane su ce kai wani fa ya kai ya kawo a yaba musu damu su kawai kenan to an kawo wannan zaman kuma kamar da muka ambata har ma wanda babu ilimin ma yanzu gara wanda yake da ilimin ya zama ya lalace ya zama haka ko idan kuma ga wanda ma bai da ilimi amma shi su ma so yake shi ma a mai hukunci masu ilimi jahili ma yana so a mai wannan hukuncin wa an hisham daga hisham wannan ibnu hassan kenan an al-hasan al-basri qala in kana ar-rajulu la yusibu al-baba min al-ilmi fa ya'malu bihi mun kasance mutum yakan samu nasibi a wata mas'ala ta ilimi shine baban min al-ilmi fa ya'malu bihi sai ya kama aiki da wannan ilimin gadangadan fa yakunu khairan lahu fi dunya wa ma fiha sai ya zama mishi alkhairi a duniyan nan da abin da ke cikin ta Allah ya ji kan yan izala na da salaf na yan izala shekara 40 baya da haka suka samu nasara a da'awar izala da sun ji karatu aiki ne kawai da mutum ya shiga izala yau to kawai gobe zai fara ɗaukar tafin shi kuma makaranta ana gaya mai ga abin da shafi gyaran sallah gyaran aure gyaran makwabtaka gyaran kasuwanci za kawai ya fara aiki da shi sai zo ya fara a lokacin ne ma ko anan kasuwa tudun wada aka fara bambanci cewa awon yan izala duk wani shiga izala ga awon shi ya canza budin shi ya canza baya yin algusu sai a ce ka ji gumwa na dan izala ne a cikin mahuta haka kowa mai sana'a ko mai noma ne ka ɗauka ɗan ƙwadago ko mai gini ka ɗauka mesin duk dai inda aka ce maka ɗan izala ne sai ka zikuka da aminci akan cewa to wannan mai gaskiya ne kawai a lokacin da haka yin izala suke me ya ja musu wannan a lokacin shine aiki da ilimin za ka ga ai littattafan ma da muke kantawa yanzu ba jama'a ɗan izala farko ba su ma san su ba wallahi hatta littattafan tauhidin da an wuce usulin salasa kitabu tauhidi sharhin shi na fatul majidi taisir ya kaso da aka sani kenan ba wanda ya san wata dahawiya hamawiya tafabadiya ash'ari ba wanda ya san su amma kuma ka duba ga yadda suka tsayi akan aqida ta gari mu kuma yanzu duk an karanta nuniya daliya ha'iya duk an haddace amma babu aiki babu aiki jama'a sai dai ai ta jannasoshin kuma a lokacin nan wane ne ma malamin da ke iya zama a masallaci ya ta tafsiri day in day out har ya sauke in banda Abubakar Gumi shi kadai ya samu wannan alfarma amma duk sauran malaman ma wani sai dai kawai wa'azi dan abin da ya je ya ji amma ba kowa ke da ilimin ma ya zauna ya karantar ba amma dan abin da ya je ya a gun wa'azi in ya zo masallacin su ya miƙe ya magana jama'a kaza da muke kuskure ne a gyara saboda an ce kaza malamai sun gaya mana kaza daga nan kawai za a ɗauki gyara to sai kaga ilimin su yayi albarka kaga tasu ta yi kyau mu kuma yanzu yawan karatu ne damuwanmu wato yawan ta da baki da yawan nassoshi da yawan littattafai da yawan shige da fice shi muka fi damuwa da shi fiye da asalin aikin shi zaka ga abin sai zama mana irin karatun bil amudan ba'ura da ake bada labari watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawina Allah ubangiji ka gyara mana ka samu gyara ya ce to abinda ake nufi da ilimi shine da zaran an samu karatu a fara aiki ya ce fa ya kunu khairar lahufi duniya wa mafiha sai ga zama alkhairi a duniya da abin da ke cikinta da zaran an zo a ce jama'a muna so za mu yi ƙoƙari mu gina masallaci a wajen nan jama'a kawo taimako da masu kuɗi da talakawa kowa zai kawo nan da nan ga an samu masallaci jama'a za mu je wa'azi wuri kaza muna fata a taimaka mana za mu sha mai za mu ci abinci wanda ya bayar Allah zai bashi sai ganin da na an hada da an za a je wa'azi ba biyan kuɗin mota cewa za a kawai a zo masacin ɗan ja akwai bus akwai trailer akwai roka don da yake so kawai shiga yaji ba haka bane da jama'a amma sai ga in an ce ai sadaka masu kuɗi su ki talakawa su ma su ki kowa yana kallon ɗaya ya kuɗi yana kallon ɗan raina hankali wato ni kuɗi kuke so yi asarar kuɗi na su wasu a kallon wanda a tajirar ba su san su taimaki talakawa ba haka muke bai zu sai za ka an zo masalaci a neman taimako za a yi aikin dubu ɗari da saba'in sai a yi wata bakwai ba a tara naira saba'in ba ɗari da hamsin ta gagara ɗari da hamsin ta gagara ana neman dubu ɗari da saba'in ga mala adamu na ya san irin wahalar da muka sha da za mu gina ɗan masallacin ta na cikin unguwa irin wahalar da muka sha shekara nawa aka yi gaba gina masallacin nan wancan masallacin kofa gidan marigayi alhaji sabu na ƙasa ne ya tsufa ya mutu muna tsoron makaranta na mai rifta akan mutane yana zuba yana komai aka ce a yi asusu za a gina masallacin nan wallahi mala da mu an shekara uku ana asusun ko babu komai sai da aka wajen shekara uku wai sai illa ya tazo kawai sai mutum wai ya yanka ragwallayen shi don raina hankali sai kawo mana fata ta ɗari uku wani ƙara ba da komai ba kuma sai an shekara sai da kawai ne zuciya na ce kai adamu mu je kawai a rushe masallacin idan ba masallacin za a sayin da za a yi rana ɗaya ko mutane sai gama kawai mun kira kafintoci ko muka ce ku cire ku cire duk abin da ku cire kawai a rusa sauran a rusa kawai ina za ku samu kuɗi muka ce za a sayin da za a samu sannan ne fa masallacin nan wallahi aka iya gina shi amma da an biyo mutane har yau da ba a tara kuɗin nan ba kuma tun kuɗin bai fafa kamar miliyan biyu bane a lokacin za su gina masallacin yanzu miliyan biyar ba ta gina maka wani masallacin yanzu yadda a kayan gini suke tsadar nan a lokacin kuma duk waɗanda ake magana da su kuma kowa kullum ka gan shi ya canza waya ya canza mashin ya canza riga ya canza hula duk yarinyar da ga yana so za ga ya aure ta kuma mu ce aljanna muke so jama'a in aka buɗe sabon layout yanzu a gari kafin wata shida an gama siya filayen gaba ɗaya an fara ta da gini inda aka ce ga na masallaci sai ga an shekara shida ba a gina ba kowa kuma ya gina nashi amma wanda za mu tare mu gina sai an samu wani wanda ake ganin shi ko bai da wayau ko kuma wani baƙo daga wata ƙasa ko kuma ma larabawa su ne za su zo kawai su kawo kuɗin su gina masallaci sannan kuma ce a sun kyauta wallahi suna da kirki Allah saka musu alheri mu kuma duk mun gina gidajen mu dogaye duk abin da muke so a gidan akwai shi amma masallaci mun kasa al'ummar musulmi haka muke wannan abin fa jama'a saboda ba ma sanyan aiki da karatun mun fi son dai kawai mu ji karatun kawai a ce to ai yau an yi rafka ko kuma yau malam ya cici musu yau abin da muka iya kenan a dinga yayyanka shi ana sawa status amma asalin aiki to to to ba mu damu ba to jama'a mu ji wannan da mu masu karantarwa da masu sauraron fa duk muna cikin jarabawa ne fa in ba mu aiki da karatun nan ba jama'a wallahi gara mutum kamar yadda zahabi yake faɗa cewa da a ce ka yi ilimi baka aiki da shi cewa wallahi gara ka koma kai wata harkar daban yace gara a san ka a matsayin mawaki ko manomi ko makaɗi ko ɗan bambaɗanci kana yin wani zunubin ka wanda za ka tuba wa Allah ya yafe maka da a ce ka yi ilimi baka aiki da shi yana a cikin masail na imamu zahabi yake faɗa cikin masail fit fi talabin ilmi wa aqsami so da wanda duk ya san bai shirya ma aiki da karatu ba ko gara kawai ya zama ya zama da jahilci ya fi mai sauki amma in dai karatu ne amfanin shi kuma daidai din shi kawai shine aiki da shi Allah ka sa mu gama lafiya malam ya ci gaba da cewa a qala al-hasan qala qala hasan kana ar-rajulu idza talaba al-ilma lam yalbath an yura dhalika fi basarihi wa takhashshu'ihi wa lisanihi wa yadihi wa silatihi wa zuhudihi kamar yadda muka magana wani zalamu na da yace za ga mutum da zaran ya ya fara koyon ilimi ba za a jima ba sai an ga haka ya bayyana fi basarihi a cikin irin kallon da yake yi za ga ya zama mai rintsa ido wa takhashshu'ihi da natsuwarsa wa lisanihi da halshensa za ga ya daina sakin baki ya daina cin mutunci ya daina gulma ya daina ƙarya wa yadi haka nan kuma hannunsa wasilatihi da kuma sada zumuncin shi da ƴan uwansa wa zuhudihi da kuma gudun duniyarsa za a gani a haka aka ba gane wani kwakwawa makaranta ne mun ga aikinka yanayinka ya canza wa qala muhammadun ibnu ya'ni ibn sirina unduru amman ta'khudhu hadha alhaditha ku dinga duba agun wa za ku koya fa inna ma huwa dinukum hadisin nan addini ne ka koya agun malamin da kaga baya aiki da ilimin sa malamin da kaga baya aiki da ilimin sa ka koyi karatu a gurin sa malamin da yana ƙarya yana shashanci yana fasikanci yana wasa da sallah yana baya kula da haƙƙin makwabtaka, haƙƙin iyaye, haƙƙin malamai, haƙƙin shugabanni duk wannan bai damu ko ka guji iliminsa, kamar masa kayansa kawai. wa ana bi muslim khawlani daga muslim khawlani shi da abdullahi ibn thaw wani muhadrami ne cikin mujabud da'awa ya rasu 62 bayan hijira yake cewa qala yace al ulama thalathatun malamai iri uku ne rajulun asha fi ilmihi wa asha ma'ahu nasu fihi mutumin da ya rayu a cikin iliminsa kuma tare da mutane wato yana karantarwa yana aiki da ilimin su ma na kusa da shi suna aiki da ilimin sai ga duk sun fahimci junansu kowa na yin iya ƙoƙarinsa wa rajulun asha fi ilmihi wa lam ya'ish ma'ahu fihi ahad da mutumin da ya rayu da iliminsa amma bai tarayya da wasu ba shine wannan shine wanda yana aiki da abin da ya sani amma bai samu halin karantarwa ba wancan kuma yana aiki da abin da ya sani kuma ya karantar wannan kuma yana aiki gwargwadon hali amma bai karantar ba wani zarafin rayuwa bai sa ya karantar ba shine wa rajulun asha fi ilmihi walam ya ishma'ahu adu wa rajulun asha nasu fi ilmihi wa kana wabalan alaihi na uku shi kuma shine wanda ya karantar da ilimi amma bai aiki da shi sai mutane su yi aiki da ilimin su su rayu a cikin ilimin su ci nasara shi kuma ya zama mishi bala'i shine ɗaya daga sun za a fara tsoma a wutar ɗin ranar kiyama ko ta ga malamai iri uku ne akwai malamin da ya yi ilimi waɗanda duka sun yi ilimi amma wannan ya karantar kuma ya yi aiki shine mafi falala akwai kuma wanda bai samu halin karantarwa ba amma ya yi aiki wanda ma ya tsira a ƙashin kansa sai da ya rasa falalar malanta da darajar ladan da zai samu wanda suka saurara daga gare shi sai kuma wanda ya karantar amma shi baya aiki to shine dan uwan bil'amu dan babura din can shi ya halaka mutane kuma sun tsira da ilimin sa ya zama kamar fitila a ci balbal da take haska wuri ita kuma ta yi duhu ita ta yi duhu ta kona kanta jama'a kuma su ga haske ya zama kamar kendir wanda yana ta haska mutane shi kuma yana ta narkewa har ya kare to kar ka sake in har kana cikin wani hadari to gara ka zama akalla a cikin na biyun kar ka karantar da mutane amma kai ka aiki da abin da ka sani idan kuma kana neman falala shine ka karantar kuma kai aiki in kana neman halaka kuma shine ka dinga karantar da mutane abin da kake faɗa musu baka aikatawa shine wa ma'urida an khalifakum ila ma anhaakum bana so in saba muku daga abin da nake aikatawa zaka ga ai mutane da nake faɗa zaka ga ai mutane ma suna rena mutuncin duk wanda ya zama haka har ba wani mana don kar maga da yake cewa ka ji faɗar malam kar ka aikata aikin su irin wannan malamin aiki nufi duk malamin da aka waye gari mutane suka fahimci baya aiki da iliminsa za ka ga mutane sun watse daga sun watse daga gare shi kuma sun raina darajarsa kuma ba sa mishi wani uzuri cewa za su ganshi a matsayin wani karamin shedan ne saboda haka duk wanda yake da wani nasibi a ilimi wajibi ne akan sa ya tashi ya aiki da abin da ya sani a cikin ibada da mu'amala a ga haka aikace a aikinsa in ya samu halin karantarwa fa biha wal imat in bai samu ba Allah ya ga uzurinsa amma lalle halaka ce a ce kana karantar da ilimi na addini sai kuma baka aiki da shi ubangiji Allah ya gafarta mana Allah ya samu gama lafiya Allah kuma ya ento mu da mu da sauran bayi Allah ya jikan magabatan mu cikin malaman mu da iyayen mu da sauransu mu sanya wani dan uwanmu addu'a cikin malamai da ya rasu Malam Abdullahi Malam Muhammad Abdullahi Tanimu As-Salafi a Kaduna yake abokinmu ne ɗan uwanmu ne ɗaya daga cikin manyan ɗaliban malam albani ne namu na zari Allah ya gafarta mishi kuma malam ma ya sanya shi a cikin board of trustees na makaranta kuma shi aka fara ma ayyana wanda ya zama accountant ɗin makaranta darul hadis amma Allah bai yi ba to ya rasu wajen mako guda kenan yau malami ne da cikin bayan Allah da muke kyauta musu zato mai yawan rubuce-rubuce ya rubuta littattafai da yawa na Hausa an lissafa sun fi guda dubu ƙananan rasa'il wanda ko tambaya ce kuma shi kawai sai mai da shi littafi dan shafi 30 40 50 to irin waɗannan sun fi guda dubu da ya rubuta a tsawon shekaru 30 da suka wuce amma kaga ba wanda ya san shi to kaga wannan ya huta abin shi bai shiga cikin wannan musibar da fitinan nan ta duniya ba to mu sashi a cikin addu'a ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama Allah ya sa ya huta wani abin mamaki kuma bawan Allah nan bai taba haihuwa ba ni wallahi ban taba sanin bai taba haihuwa ba sai ranar da muka je ta'aziyya ya sha ɗaukar ‘ya'yan ‘yan uwa ya rene su wasu ma sun yi makarantar boko wani ya zama lauya wani ya zama injiniya wani ya zama likita ya tare na ‘ya'yan mutane haka ‘ya'yan ‘yan uwa da sauransu Allah bai taɓa shayarwa ba ya yi aure fiye da ɗaya fiye da biyu bai taɓa haihuwa ba sai istiglal wannan time ɗin sai ta rubuce rubucen shi kaga wannan littafin su ne ‘ya'yan shi da za su ci gaba da mai addu'a Allah ya gafarta mai Allah ya mai rahama da sauran magabatan mu rabbana gafirana wa ifalin su qabil imani وأسأل في كل إلى الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billah wassalamu alaikum warahmatullahi